تجادل أهل الكتاب إن شاء الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون Allah madaukakin sarki ya ce wala tujadilu ahlal kitab kada ku yi jayayya da ahlul kitab abinda ake nufi la tuhasimuhum kada ku yi husuma da su da jayayya da su illa billati hi ahsanu sai dai da abin da yake yafi kyau menene yafi kyau shine bil qur'an kenan waddu'a ila allahi bi ayatihi wat tanbih ala hujajihi sai dai ku jayayya da su da alkur'ani ku jayayya da su ta hanyar kiransu zuwa ga ayoyin Allah da kuma faɗakar da su akan hujjojin Allah da ke bayan ƙasa da za su gani su imani abin da ake nufi illallazi na zalamu minhum to sai dai kuma waɗanda suka yi zalunci a cikinsu ai abau an yi otul jizyata suka kisi ba da jizya suka kafa shirin yaƙi da ku to wannan fajadiluhum bisaifi to ku yaƙe su ku yi jidali da su da takwabi hatta yuslimu au yi otul jizyata sai sun musulunta ko sun ba da jizya abinda ake nufi waɗanda suka zalunce ku a cikin ahlul kitabi wanda suka zalunce ku abinda ake nufi da ayar suka zalunce ku amma illallazi na zalamu daman duk wani kafiri ai ya zalunci kansa to amma ana nufin illallazi na zalamu kum wanda suka zalunce ku saboda ai li'anna jami'ahum zalimun bil kufr dukkan su gaba ɗaya ai masu zalunci ne ta hanyar kafirci duk wanda baya bauta wa Allah yake shirka yake kafirci ai azzalimi ne ina fata ana fahimta na ɗaya kenan imam mujahid a sa'id bin jubair ya ce ana nufin illal ladina zalamu minhum sune ahlul harbi wa man la ahda lahum wadanda suka shirya yaƙi da ku wanda kun ba ku da wani alkawari na zaman lafiya da sulhu da su akwai waɗanda sun shirya sun kafa makami kawai burinsu su yaƙe ku to wannan ku yi jidali da su da takwabi ma za ku yi jidali da su don musulunci ya ba da dama duk wanda ya yaƙe ka ka kare kanka ka kare kanka wannan aya wasu malamai suka ce irin su tada da su imamu muqatil suka ce aya ce mansuha mana aya ce an shafe ta da fadin Allah qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir cikin suratul tauba Allah ya ce duk wanda ba su imani da Allah ba ku yake su kaga aya ta shafe wannan kenan wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku ce mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa unzila ilaikum kuma aka saukar zuwa gare ku idan ɗaya daga cikinku wato ya ba ku labari a kafin a karɓi jizya ku ce da shi ai mun yi imani da abin da aka saukar muku ko a littafin ku ma'ana musulmi sun yadda da attaura sun yadda da linjila sun yadda da zabura ba musulmin da zai zo ya karyata waɗannan littattafan ya san cewa Allah ya ce wa ace na Dawuda zabura amma shari'ar musulunci ta hana mu mu yi jidali da jayayya da su akan abin da ke cikin littattafansu ya ce wala tu saddiqum wala tukazzibuhum haka annabi ya faɗa kada ku ƙaryata su kar ku gaskata su ku dai ku ce amanna billazi unzila ilaina unzila ilaikum abin da ya tabbata an saukar gare ku mun yi imani da shi ko aka saukar gare mu mun yi imani da shi wa ilahuna wa ilahukum wahid ubangijin mu da ubangijin ku fa duk ɗaya ne ku alul kitabi da mu wa nahnu lahu muslimuna kuma mu gare shi masu mika wuya ne riwaya ta zo daga imam abu huraira a manzo Allah yana cewa abi huraira yana cewa kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyya ahlul kitabi suna karanta at-taura da ibraniyya sai su rinka fassara ta ga musulmi bil arabiyya suna karanta at-taura da ibraniyya amma sai su rinka fassara musu da larabci manzo Allah ya ce a'a la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukadhibuhum kar ku gaskata ahlul kitabi kada ku ƙaryata su ku dai ku rinka cewa mun yi imani da abin da aka saukar gare mu mun yi imani da abin da aka saukar gare ku haka imam bukhari ya bada wannan hadisin a cikin kitabu at-tauhid da ainihin wato imam al-bagawi a cikin sharh sunna kamar yadda yazo a cikin ad-durrul mansur na imam as-suyuti Allah ya masa rahama am wannan aya ta wala tudadilu alal kitab wasu malamai kamar yadda nayi bayani sun yi bayani cewa ayar wala tujadilu ahlal kitabi mansuka ce idan an ce mansuka an soke ta sakon da ke ciki an share shi da wata ayar shine ayar da na gaya muku ta cikin suratul tauba ita ce ana cire ita ayatu saifi ayatu as-saifi kenan abin da yake kai shine ko dai ahlul kitabi su yi musulunci ko kuma ahalin kitabi su ba da jizya ko kuma takwabi wannan shine saƙon ya su yi islam ya su bayar da jizya idan ba za su yi musulunci ba ko su ba da takwabi ko kuma a mujadala da su da takwabi duk wani wanda zai zauna a cikin ƙasar musulmi shi ba musulmi ba to yana da doka a kansa ta ya ɗauki jizya ya bayar wannan shine ka'ida ta zaman cikin musulmi za a ba da jizya wata doka ce ta gwamnatin musulunci wanda duk ba musulmi ba zai ɗauki wannan jizya ya bayar to sai a ci gaba da zama da shi shekara dubu shekara miliyan ya ɗauki wannan haƙƙi a rinka sawa a baitulmalin musulmi ba wanda zai ce da shi uffan ya tafi cocinsa ya tafi gurin ibadarsa ya yi duk abin da zai je ya yi ta yi ya ba da jizya amma ba zai fito da barna a fili ba wadda zai kawo tsokala ko fitina a cikin musulmi ba to idan ya ce ba zai ba da wannan ba kuma zai zauna a cikin musulmi to nan ne kuma sai amfani da takwabi shine ayatul sayf jihadi kenan abinda ayar take nufi kenan ta ayatul sayf wannan idan ana aiki da dokar musulunci kenan amma yanzu yanzu musulmin ne ma zai je ba da jizyar kai ne za ka ɗauki kuɗi ka biya eh kai za ka ba da jizyar kai za ka ba da harajin in kai wasa ma sun fi ka yanci a ƙasarka a garinka a su maka rashin mutunci ba za a bi maka kado ba yanzu ba ma wai zama ba kashewa ma suke yi su kashe mana mutane su yi ta'addanci su yi duk abin da za su saboda ba gwamnatin musulunci idan kaga an bi kadin musulmi musulmi ya kamata ku gane idan kun ga an bi kadinku to gwamnatin musulunci ne ita ce ta damu menene Allah ya ce mai annabi ya ce a tabbatar da wannan amma gwamnatin demokaradiyya gwamnatin a tsarin turawa sai abin da aka tsara musu ko sun yi wani abu sai an musu magana daga can kai wace ku yi kaza ai ba haka muka ce ba to za dai a rurrufa dai a yi dai a ɗan tada kura dai a kwantar da hankali shikenan talauci sai sa ku manta kun shiga wani abu ba komi ba za su yi ba kuma shi wanda zai keta dokar musulmi in ya san akwai dokar Allah idan ya san akwai shari'ar Allah ko giyar wake ya sha ba zai zo ya keta dokar Allah ba saboda ya san akwai wata doka da za ta ɗan mataki a kan shi to amma yana rayuwa ne akan dokar shi tafi bawa kariya shi tafi taimako shi shi ne musulmi a shi shi ne ɗan gata shi ne isa mun yi bayani a hudubobinmu na sallar idi da yawa malamai sun yi bayani mace ɗaya a ƙasar nan ta je ta buɗe baki ta zagi annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam yarinya wanda kowa ya sani duk duniya ya sani manzan Allah no going area ne ba a taɓa wannan gurin ba a zaginsa ba a gaya mai bakar magana ko musulmi ne ma ya yi wani abu sai an tsoratar da shi tukunna sai ya abin nan takatsan ɗan ake a janibinsa ballantana wani ya buɗe baki ya kira shi ya zaga dama hukuncinsa kisa ne wannan waɗanda arne da musulmi duk sun sani ba a zagi annabi muhammadu to sai a zuga wasu sai zo zagi annabin sai a kashe su in an samu dama an kashe to duk duniya ko sai an yi magana me yasa za a kashe wannan mutumin to kaga wannan fa laifi ta aka yi to duba yanzu su yan uwanmu a jihar Edo din nan suka taho sallah da azumi a bakin su Hausawa musulmi yan jihar Kano suka hawo mota wadda take sananniya mota Dangote dan ta'adda zai hau motar dangote direban motar dangote zai dauki yan ta'adda motar nan tana nan direban ne yana nan aka dau hotonsu aka yi hira da su da komai da komai saboda an rena mu a ƙasar nan ba a ganin girmanmu da mutuncinmu ba a ganin girman gwamnoninmu da sanatocinmu da sarakunanmu da malamanmu na addini da 'yan kasuwanmu da 'yan siyasanmu gaba ɗaya ba sa ganin kimanmu da darajarmu ba sa tsoronmu suka kama mutane nan a fili bai da jama'a ana askawa layi suka yi ta dukansu sai da suka kashe su kuma suka ɗauko su suka ɗora musu taya suka sa musu fetur suka kone su a najeriya ba sa tsoron kowa kaji wata amerika ta yi magana kaji wata human right kaji wata kaji wata kaji mu wancan fa lokacin da aka yi wannan matar hatta malaman addini akwai wanda aka sa suka yi ta magana amma muna jiran su har yanzu ba mu ji sun yi magana akan wannan abun ba suka yi ta magana suka yi ta bayani saboda sun iya sharhi amma yau an kashe mutum wani dan garin yana fada sakataren kungiyar garin hausawan gurin yaronmu ne musulmi ne ɗannan jihar ne yana fada ya ce ayi malam waɗannan su ne kawai wanda aka kashe sun fi mutum kusan talatin ya ce duk watan duniya a banza kawai sai dai ka je ka tarar da musulmi ba haushe a wani lungu an jefar da shi an kashe shi haka suke mana a kudun nan ba mu da wata kima ba mu da wata daraja ba mu da wata doka da take kare mana mutuncinmu da jininmu to kuma daman malamai suna faɗa duk gwamnati da take son zaman lafiya to ta adalci idan gwamnati tana adalci za a zauna lafiya kowa zai ji tsoron taba kowa amma matuƙar gwamnati tana nuna bambanci in wasu sun yi a ɗan mataki wasu kuma ba a taɓa su to an bude kofa ne ga wasu su kuma su yi abin da za su su kuma su ga mai taɓa su ɗan su dai masu kashe mutanen nan su ba ƙarfi suka fi mu ba ba lafiya suka fi mu ba ba kuma makamun suka fi mu ba ba kuma cancantan zama 'yan ƙasa suka fi mu ba ba abin da suka fi mu da shi mu dai mun fi su muna musulunci muna kuma son zaman lafiya amma son zaman lafiya ba tsoro ba ne ba tsoro ba ne to kullum idan an yi wannan sai a ta ba mutane haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri shi kenan zancen ya wuce don gwamnan su ya zo nan bai yi komai ba ya biya kuɗi ya biya diya zuwansa kai mai girma gwamnan kano ka gaya masa ya biya kuɗi ya fara ya taho da biliyoyin kuɗi na diya ya cike maka akawun ka bi gidajen talakawa nan ka biya su kunna shine bayani ba wai a ɗaga mana hannunsa ko a yi bayani cewa ya zo ya yi kaza wannan ba shi ba ne biya diya ba ya tabbatar an yi kisa ba to ya biya diya ya fara biyan diya tukunna sannan a tafi kotu kuma a bi a kamo waɗannan yaran ga hotunan su muna gani mun faɗa in ba za ku kamo su ba ku ba mu dama mu kamo su mu shi ne adalci amma wannan yaudara ba shi ba ne duk mutane sun yi karatu sun waye tunda an yadda an yi ta'addancin to ya biya kuɗi ko ya biya ko federal government ta biya amma in ba ku yi wannan ba har duniya ta tashi ba za mu manta da wannan abun ba kuma yara ƙanana masu taso wannan suna sane da shi in ma yanzu ba ku yi ba to wata rana za ku ji wani abu ya faru don ya taho ya bugo jirgi ya zo bai biya ba sai ya biya kuɗi sai ya biya diya ya ce mutanen nan adadi kaza wani miliyan kaza a kai wa iyalinsa miliyan kaza a kai wa iyalinsa duk a biya su kowane mutum ɗaya diyarsa miliyan kaza ne a fara biya sannan kuma a shiga kotu a kamo waɗannan mutane sun karya dokar ƙasa sun karya ka'idar zaman lafiya to wannan shine za a zauna lafiya amma na hayaniyar siyasa a ina bai ba ku tsare jinin mutane allah ya tsare muku mulkinku ku ji daɗi in ba ku tsare ba kuma ba za ku ji daɗi ba kuma ku an yi shiru ba a gaya muku ba wannan jinin yana ne yana bin ku a gadon bayan ku wallahi Allah ji kan waɗannan mutane muna kuma ta'aziyya ta musamman ga iyayen wannan wannan shine abin da muka karya da sitta shawwal din mu kenan kisan waɗannan mutanen wallahi mala a ƙasashen turai inda aka ci gaba wallahi mutum ɗaya wallahi aka kashe gaba ɗaya ƙasar da yana ce ake ba a fita aiki ba a ranar komai sai an tsaye da shi ita kanta ƙasar sai ta san cewa an kashe mutum ɗaya amma na mutane barkate mala a ɗora mutum akan wilbairo a banka masa fetur da taya a wilbairo kai Allah ya sauye Allah ya ba su ikon gyarawa su shugabannin kuma wannan shine kauna gare ku shine kuma adalci kuma zaman lafiyan ku shine ku bi abin da Allah ya ce ku huta ita wannan kudera da kake gani ta mulki ta siyasa lokaci ne da ita wallahi za ka zo ka gama mulkinka na rantse da Allah ka zo ɗaurin aure ma ba a san ka zo ba wallahi lokaci ne kuma duk wanda yake jin yana gadara yana jin mulki yana ji lokaci ne wato illa shi ne babu dawama a ciki duk yadda za ka je sai ka sauka wata ran wallahi ba a dawama to gwanda mutum ya yi amfani da damar da ya samu ya yi aiki mai kyau ya bar wani abin da za a yi ta mai addu'a ana ta godiya ana ta fatan alkhairi Allah ya mana afuwa. wasu malamai suka ce al'ayatu baqiyatun muhkamatun liman arada al-istibsara minhum fi din ayan nan tana nan za a iya yin jidali da su ga wadda yake neman ƙarin bayani daga gare su a cikin addini kenan fa yujadalu za a yi jadayya za a yi jayayya din billati ya sanu da abin da yafi dacewa dan a samu gamsarwa daga abin da ake nema kamar yadda Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan Allah ya ga annabi Musa da Haruna lokacin da ya aika su zuwa wajen Fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku gaya masa zance mai taushi don ya wasu ko ya ji tsoron Allah illalladina zalamu minhum sai waɗanda suka yi kaucewa hanya ta gaskiya suka bar wadihul mahajjati wa anadu wa kabaru suka yi girman kai suka yi taurin kai to daga nan kuma za a sauka daga jidali sai kuma a kama a koma jilaji sai a yaƙe su da abin da zai hana su wannan zalincin duk wanda ya ɗauki makami akan wani ya kashe wani to ana da wakabara ya yi girman kai ya wuce gona da iri ya saba doka to shi ma sai a ɗauki makami a kansa annafsu bin nafs wanda ya kashe wani a kashe shi wal ainu bil ain wanda ya zubar da idan wani a zubar da idansa wal anfu bil anf wanda ya cire hancin wani a cire hancinsa wal udhun bil udhun wanda ya cire kunnan wani a cire kunnansa was sin bis sin wanda ya cire hakorin wani a cire nasa wal juruha qisas wanda yayi wa wani rauni ayi qisasi alkali ya kwatanta ayi qisasi wannan shine shari'a idan ka san cewa in ka balle kunnen wani kai ma za a zo a sa fulaya a balle naka gobe za ka balle na wani wanda ya san in ya karya dan yatsan wani shi ma za a je a samu karfe a karya dan yatsansa zai yi to wanda ya san in ya dauki makami ya kashe wani za a kashe shi zai yi to me yasa yan ta'addan nan a kasar nan suke ci gaba da ta'addanci saboda sun san gwamnati ba ta dauka mataki yanzu ba mamaki wanda suka kashe mutanen nan bayan wasu 'yan kwanaki gan suna shan shayi a hanya su shigo kano ma su yi sayayya su koma gobe kuma wani zai daɗa zai ce to ai an yi wuri kaza ma ba a da mataki ba to zalunci kenan kuma ba mafi ciwo Allah ya jarabe ka da shugabannin ka kai da ba za su bi maka kakin ka ba yanzu ya kamata 'yan siyasar mu da sanatocin mu su tashi su daki kujera a majalisa su yi turanci su ce ba su yadda ba shi ne muka san kuna wakiltanmu kuma kun damu da sha'aninmu amma babu babu sai bayan mun manta a zuwa ita kewaye ana cewa a zaɓe mu a zaɓe mu za mu muku me za ku yi shari'a kenan wanda duk yayi kuma ko musulmi ne ya je ba daidai ba a yi masa dan gobe kar yayi duk yaron da ya je ya samu kaninsa ya masa rauni ya masa wani abu ya dake shi shi ma iyayensa samu su kwalle shi shi ma ya ji zafi gobe sai ce a ba zan yi ba ni ma za a yi wanda ya je sata ya kai ni sabin sata a yanke hannu idan wani dan uwansa barawo ya gani zai ce a'a an yanke hannun wani ni ba zan yi ba dan kar a je a yanke min hannuna to idan ba a yin kisasi ƙur'ani dama ya ce a rayuwa mai kyau ingantacciyar rayuwa tana cikin kisasi in mutum ya yi filkisasi haya haka Allah ya ce to rashin bin doka da oda shine mutum ya kama wani a yi ciniki ya karɓi miliyoyin kuɗi ya je ya kashe shi ya harbe shi a kamo shi a yi intabiyu da shi waye kashewa ne ya ce ni ne ina kudin ni na karba ya aka yi da kudin kaza kaza aka nuna aka haska da komai da komai an gama shi kenan mai kwan aje a juya a dirka mai kunama a kashe shi a huta da bala'i wallahi wata rana sai ka sake ganinsa kuma saboda yana da mai gida a federal government ko yana da wani dan siyasa da yake goyon bayansa to shi yasa muke rayuwar dabbobi rayuwa ta wulaƙanci rayuwa ta tozarta ba doka duk ƙasar da take ba doka to ba ta da daɗin zama wallahi najeriya mala akwai albarka a cikinta akwai alheri a cikinta akwai ruwa akwai ƙasar noma akwai harkar kasuwa amma ba doka masu bin masu kare dokar su suke karya dokar to ina talaka zai bi doka to shi yasa ana jin tsoron yanayin da zai zo mana nan gaba mu rinka rayuwar dabbobi a cikin daji kun san ya rayuwar dabbobi a cikin daji take duk mai karfi shine oga ba zai iya tunkararsa ko giwa ce za su iya taron dangi su uku su hudu su tunkare ta in tana jin tana da karfi zaki zai iya tsalle ya hau gadon bayan ta ya fara kwarfatarta saboda yana da karfi a cikin ruwa babban kifi yana ƙasa da yajin yunwa zai fito shawagi kawai bakinsa zai buɗe haka duk ƙaramin kifi kawai zai ta wucewa ita wucewa yana shiga sai sun gama shiga sai ya rufe bakin sai ya koma ƙasa ya gama cin abincinsa babban kifi idan ya fito shan iska jirgi dan karamin jirgi zai iya kifar da shi to duk inda ake cikin ruwa duk wata babbar dabba to abincinta shine karamar dabba haka a daji manyan tsuntsaye su suke cinye ƙananan tsuntsaye manyan dabbobi su suke cinye ƙananan dabbobi to mu mutane me yasa aka sa mana shari'a aka sa mana littafi aka sa mana doka aka sa mana soja aka sa mana dan sanda aka sa mana shugaba saboda kada mu yi rayuwa irin ta dabbobin nan ya zama wanda yake da karfi kawai sai danne mara karfi wannan ba daidai bane to me amfanin shugabanni su kuma su tsaya su kare hakkin mai rauni duk wanda aka cuce shi yana da rauni su kuma su yi amfani da kujerarsu su bi karfin nan da Allah ya ba su na mulki su bi kadu sai sun kwato hakkin mai hakki sun nuna wa duniya sun kwata su je su kwanta su yi bacci to in ya zama ba a haka to lokaci zai zo a rinka rayuwa irin ta dabbobi manya su ta cinye ƙanana wallahi al'azimu mota baka isa mai kyau ka hau ba kana tafiya wani zai tsaye da kai ya ce kawo makullinta ya zage ka ya zage iyayenka ya zabga maka mari kuma ya kwace ta ya tafi kuma ba wanda ya isa bishi saboda yana da ƙarfi na farko babu wata hukuma da za ta ɗaure shi yanzu ai kaga akwai wanda ba sa ɗauruwa ko akwai wanda ba sa kamuwa akwai wanda in an kama su dawowa suke yi to irin wannan ne malamai suke jin tsoron kada a dawo ana irin wannan rayuwar a cikin mutane to duniya sai ta zama ba ta da daɗi ya zama ƙananan ƙasashe na afirka nan na kusa da mu sun fi mu daɗin rayuwa suna suna bin doka da oda danja za ta zo ta bayar wallahi wa uban da ya sai tsallaka danja a nan Nijar a nan Kamaru a nan Chadi danja suna jin tsoro duba danja ba danja ce ba dan sanda ba kowa duba yanzu kasar Nijar dan sanda ma a titi fa yana zaune a gindin bishiya yana shan shayinsa ya dora ɗaya kan ɗaya haka mai mota zai yi fakin ya sauka kowaye shi ya je daman su sunan 'yan sandan su iko haka ake cewa iko kai wannan sunan yayi za mu je wajen iko wani haka suke faɗa a nijar malam iko haka mutum zai tashi ya taka ya je ya samu jami'in nan ya ba shi takarda ya duba na farko shi ba zai nemi kuɗinka ba ko ba zai nemi cin hanci ba duk talaucin da suke ciki wallahi ba za su nemi ka ba su wani abu ba dokar ce kawai a gabansu ba su zauna lafiya ba amma mu yanzu yi dan sanda je zauna can gindin bishiya waye ina jira wani ma in yazo sai ya daga gilas ya tsura mai ashar tukunna ya wuce saboda ba a girmama dokar kaga illar bin doka su kansu masu tsare dokan sai a rena su kaga ana nuna maka a hoto wani ya daga hannu ya zabgi soja da mari ƙasa ta mutu wallahi ƙasa ta mutu wallahi ba abun burgewa bane ana nuna maka wani ya kama wuyan soja fa soja da bindiga ana kokawa da shi wasu ma sun kwace bindiga a najeriya kenan kuma ana ta nuna a social media ana ta dariya kasar ce ta mutu yana yin wannan bayani ne saboda yaranmu matasa idan muka bari muka bar mu ta zama ta ci barkaci ba doka da oda wallahi mu za mu fi cutuwa musamman ku matasa ku ne masu karancin shekaru ba mamaki wani zai kara shekara saba'in nan gaba a cikin ku ka zo ka shekara saba'in a cikin wannan ƙasa watsatsiya da ba abin doka da odaya za ka yi rayuwa gudun hijira za ka yi koma wata ƙasar da ba taka ba to ashe ya kamata dukkanmu mu haɗa kai da ƙarfi da ƙarfi mu rinka bin doka da oda ba burgewa ba ne karya doka kuma a shari'ar musulunci ko ko a ina ana bin doka ba inda aka ce kar a bi doka to matsalar shine in talaka ya gane su na saman ba sa bin dokan zai ce a to mu ne za a kafa mana ba za mu yi ba ba za mu yi ba kaga an daure mutum a wani wuri an daure shi ga shi an daure shi amma wallahi malam da dare sai a zo da mota a dauke shi ya fita ya je harkokinsa kawai ya gama abin da yake kawai sai dawo ya kwanta amma facin da sunan an daure shi ba inda bai zai je ba kwarai da gaske je ya harkar sai je ya dawo abinsa wani ma an gada ma za a iya bashi a ce sati biyu kafin ogamu ya dawo ka samu ka je ka dawo najeriya kenan mai daɗin sha'ani da kare doka allah shirya da mu allah ba mu ikon gyarawa an ramar sai allah ce wa kadalika وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون
Allah ya ce wa kadalika ai kama anzalna ilaikumul kitaba kamar yadda muka saukar muku da littafi anzalna ilaikal kitab kai ma Muhammadu mun saukar maka da littafi kamar yadda aka saukarwa da ahlul kitabi an ce ahlul kitab masu littafi to kai ma manzon Allah ai mai littafi ne an saukar maka da littafi fallazina atainahumul kitaba yu'minuna bi waɗanda aka ba su littafi wanda muka ba su littafi sun yi imani da shi mu'mini ahlul kitab kenan irin su Abdullah bin Salam da almajiransa wa min haula'i daga cikin mutanen Makka man yu'minu bih akwai wanda suka yi imani da shi sune mu'minu ahli makkata mu'minan makka kenan wa ma yashhadu bi ayatina illa al-kafirun ba wanda ke musanta ayoyin mu sai waɗanda suke kafirai yahudawa sun san cewa annan muhammadu gaskiya ne yahudawa sun san cewa alkur'ani gaskiya ne amma suka karyata manzan Allah suka karyata ƙur'ani shi yasa suka zama kafirai wa ma ya cadu bi ayatina illa alkafirun imamu qatada yace ana ce da aljuhud a larabci innama yakunu aljuhud ba'da alma'rifa bayan mutum ya san abu ya san abun sai ya musa ya ƙi aiki da shi to shine ake cewa juhud ba a cewa wato jahada ko jahida ya jihadu face sai abinda ka san shi kuma ka musanta shi amma abinda mutum bai sani ba ya musanta shi wannan ba a ce da shi juhud kamar yadda imam a katada ya faɗa Allah masa rahama kamar yadda muka saukan maka da littafi ya muka saukar da littafi ga waɗanda suka gawace ka ya muhammad kai ma mun saukar da littafi gare ka ko kamar yadda muka saukar da littattafai ga manzanni kafin zuwan ka ya muhammad kazalika anzalna ilayka hadal kitab kamar haka ne muka saukar maka da wannan alqur'ani wannan alqur'ani da kuma shi annabi din ba wanda yake mai karyata shi sai kafiri wanda suka aka ba su littafin suka rike shi suka karanta shi da gaskiya fatalau haqqa tilawatihi cikin malaman yahudawa irin abdullahi bin salamin da irin su salman al-farisi da sauran makamantansu akwai waɗanda suka yi imani da abin da aka faɗa muminan su kenan wa min ha'ula'i a cikin larabawa da ƙuraishawa da wasunsu man yu'minu bihi akwai wanda yake yin imani da shi alkur'ani sai Allah ya ce duk wanda kaga ya karyata abin da ya riga ya sani kamar ya karyata Muhammadu ai Muhammadu an yi bayaninsa a cikin littattafan da suka gabata kuma alkur'ani ma an yi bayaninsa a cikin littattafan da suka gabata kafin qur'ani ya zo an fada zai zo to ba mai karyata shi ba mai musanta shi sai wanda yake kafiri wa ma yukadhibu biha wa yajhadu haqqaha illa man yasturu al-haqqa bil batil sai wanda yake ɗauko ƙarya ya ɓoye gaskiya mana ya san gaskiyar gata sai ya ɗauko ƙarya sai ya lullube a daina ganin gaskiyar sai a dinga ganin ƙarya yau gatsa idau a shamsi bil wasa'il mutum waye ƙoƙarin yana rurrufe hasken rana Allah maɗaukin sarki ya nuna mana cewa ƙaryata manzan Allah ƙaryata alƙur'ani kafirci ne wannan shine dalilin da ake cewa duk wanda bai yadda da manzan Allah ba kafiri ne kawai ya ji zafi an ce ya za a ce mun kafiri to ai Allah ne faɗa wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun duk wanda ya ƙaryata alƙur'ani kafiri ne ba mu da wani sunan da an bashi bayan wannan Allah ne ya ambace shi da sunan kafiri duk wanda ya karyata manzon Allah bai yarda da shi ba sunansa me kafiri wa ma yashhadu bi ayatina illa al-kafirun sannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba adalcin sa da yazo bai karyata annabi Isa ba bai karyata addinin sa ba yace akwai shi bai karyata littafin Yahudawa ba bai karyata annabi Musa ba ya wajabta mana Qur'ani ma yace la nufarriqu baina ahadin min rusuli duk musulmin da ya buɗi baki ya ƙaryata a taura ko ya ƙaryata linjila ko ya ƙaryata musa ko ya ƙaryata isa ya zama kafiri to amma ka duba rashin adalcin mutanen nan su kira annabi su zaga su kuma ƙaryata ƙur'ani su wulaƙanta alƙur'ani su jefar da ƙur'ani yanzu mun bayan da za a musulmi ya ɗauki a taura ya gullar da ita ya taka ta sa cikin bola ba zai yi ba to wannan shine adalcin musulunci mu je alarma وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون nan kuma Allah madaukin sarki ya ci gaba da ainihin wato tsarkake annabi da kuma nuna wa duniya cewa hanyar manzon Allah gaskiya ce kuma lalle wahayi ne Allah yake masa yace wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wannan magana ake da manzo Allah ba kasance ba ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kasance kana karantawa kafin sa kafin alqur'anin nan baka karanta wani littafi min kitabin ba idan baka gane ba Allah yana cewa manzo Allah bai taba karanta wani littafi a duniya kafin qur'ani ba ballantana ma wani ya ce ai a wannan littafin ya je ya kwafo ya zo yake gaya wa mutane ba kuma kun ta tatlu min qabli min kitabe bai taba karanta wani littafi kafin alkur'ani ba wala takhutuhu bi yaminik kuma baka rubuta shi da damar ka ba takhutuhu taktubuhu wala takhutuhu ai wala taktubuhu baka rubuta ba baka taba rubuta ba ai lam takun taqra walam takun taktub baka karanta ba ba kuma rubuta ba qabla alwahyi kafin ai maka wahayin alqur'anin nan ba baka rubutu baka karatu bai taba zuwa ya karanto ba bai taba zuwa ya rubuta ba a yi masa shifta ya rubuta ba kafin ai masa wahayin alqur'anin nan idan lartabul mubtilun da ko ya kasance yana karantowa kafin qur'ani ko yana rubuta wani abu kafin Kur'ani to da, da, da mushirkai sun yi shakka lartaba aila shakka almubdaluna ana nufin almushrikun da mushirkan makka sun yi shakka akan zuwansa akan alqur'aninsa akan kazaɗinsa ko kuma da sun sun wato za su fito su ce wannan addinin nasa ƙarya yake yi zuwa ya kwafo shi a wani wuri to in sun faɗa to ina ya kwafo a ina ya kwafo in wani littafi ne to nawayi babu ina fata ana fahimta za su je ya innahu ya qara'uhu min kitabil awwalina wa yansakhu minha za su su ta gaya masa suna gaya mutane ai Muhammadu yana karantawa ne cikin littafin mutanen farko anan yake kwafi kamar yadda Imam Qatada ya fassara wasu suka ce al-mubtiluna ana nufin al-yahud lartabal mubtilun ay lartabal yahud fassara ta bi kenan wancan kuma lartabal mushrikun idan la shakku fika wa tahammuka kenan da sun yi shakka akan ka da sun tumce ka ya muhammadu su ce innal ladhi najidu na'tahu fit tawrati ummiyun la yaqra'u wa la yaktubu wa laysa hadha ala dhalika na'at menene ma'anar idan lartabal mubtilun cewa za su yi ai kai muhammadu ai mu mun karanta a cikin littattafan mu at-taura da linjila an gaya mana sifar annabin da zai zo a cikin at-taura an faɗa musu yahudu sun sani su ma nasara sun sani sun karanta kafin zuwan qur'ani sun karanta kafin zuwan manzo Allah za a yi wani mutum wani annabi da zai zo bai taba karatu ba bai taba rubutu ba bai taba saurara daga wani littafi ba bai taba kwafowa daga wani littafi ba zai zo kuma zai ce shi annabi ne Allah yana masa wahayi to sai kuma suka samu ashe annabi yana kwafowa ashe annabi ya rubuto ko ya saurara lartabal mubtiluna to za ce a ai kai ba kai ne annabin da aka ce mana a littafinmu cewa za ka zo ba saboda wancan sifansa bai taba karantawa ba bai taba rubutawa ba annabiyul ummiyu ne da haka tun da kake yin wannan to ba kai bane to sai kuma suka samu kamar yadda littafin nasu yayi bayani cewa ummi ne la yaqra'u wa la yaktub baya karatu baya rubutawa bai taba ganin wani littafi ba bai taba karantawa ba annabi Muhammadu da zaka roka rubuta masa bismillahi rahmanir rahim a jikin takarda haka ka daga masa wallahi bai sani ba ummi ne duk takarda duk yanzu wannan littafin duk rubutun na kaga dai larabci ne da ayoyi da hadisai da zai daga bai iya ba ka duba wata mu'jiza malam tsabar hadda kawai Allah ya bashi me yasa Allah ya hana yayi rubutu ya karatu saboda a kore wannan kada kafirai su a a cikin littattafan mutanen farko ya je karanto ya kawo bana ina fatan kuna fahimta to sai Allah ya sa hakan bata zama ba suka duba su Abdullahi bin Salamin suka duba suka ce to ai an fada a cikin littafi shi sifar wannan annabi shi bai iya karatu ba bari mu gani Muhammad ya iya bai iya ba ko a hudaybiya da aka zo sulhun hudaybiya wannan kafaran makkan nan suka zo aka ce a goge muhammadu rasulullahi su ba su yadda suka ce da mun yadda kai manzo Allah ne ma zo mu yi jayya da kai a goge annabi yace a goge ali bin abi talib yace yace yace ya rasulullah shi da sauran sahabbai ya rasulullah mu sa hannun mu goge rasulullah ai bai kamata ba annabi yace na ce a goge su kuma suna ganin ya za a yi kafirai sai a goge muhammadu a goge muhammadu rasulullah mahallin shahid imam ibn kasir ya kawo a cikin tafsirin sauran malamai annabi ya zo zai goge sai ya ce ina ne wurin gaban littafin a gabansa sai ya ce a nuna mun daidai daga ina zuwa ina ne ka duba ikon allah malam sai aka ce mai daga nan ne zuwa nan sai ya sa hannunsa sai ya goge me yasa don allah ya nuna mana authenticity aminci da gaskiya na annabtansa bai taba jin wani karatu ba a duniya in ba daga bakin jibrilu ba kuma bai taba ganin wani rubutu ba na wai littafi na Allah da zai zo ya mutane bayanin wahayi ba in ba ƙura'ani ba sai shi to kawai suna gani sai suka yi shiru me yasa ba su imani ba girman kai da tsiya da kafirci da rashin rabo shine ma'anan idan lartaba al-mubtilun Allah tabaraka ta'ala ya girma manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya mutunta addininsa ya kimanta shi ba abinda ba su yi ta faɗa ba na ɓata shi da zarginsa ya ga abubuwa kam suka ce ai tatsuniya yake kawowa wa qalu asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila suka ce tatsuniyoyi ne na mutanen farko kawai ana masa shiftarsu safiya da maraice Allah ya ce a wul an zala wallazi ya alamu sirri fi samawaci wal ardi gaya musu wanda ya san sirri ne a sammai da ƙasa shi ya saukar da wannan alkurani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma qur'ani ne ayoyi ne bayyanannu suna nan a cikin kiraza na waɗanda Allah ya bawa ilimi daga nan malamai suke cewa wanda duk Allah ya bashi qur'ani ya haddace ko da a ilimin zamani ba a ce mai ilimi ne shi ba to ƙur'ani ya ce shi mai ilimi bal huwa ayatun bayyanatun fi sudurin ladina utul ilma bari dai ayoyi ne bayyanannu a cikin kiraza a cikin kiraza jam'i na kirji na waɗanda Allah ya bawa ilimi ashe wanda ya haddace ƙur'ani mai ilimi ne amma idan an zo census ana rubutu ana bincike an je kan wani tsoho baba ka taba firamare ya ce me firamare makaranta da ake zuwa ya ce ban taba yi ba ka taba jiniya ya ce me jiniya ya ce ban taba yi ba ka taba sakandare shi ma da yake ba gidaje ne mai yin aikin ya ce bai yi firamare ba bai yi kaza za ka yi ta mai tambaya wai shi wai dan cika ka'ida to baba ka taba zuwa university yace me university yace ban taba zuwa ba to kai me ka taba yi yace nayi makaranta allo na haddace qur'ani na rubuta qur'ani ba za su irgu ba kuma na haddatar da mahaddata ba za su irgu ba ina da qur'ani nawa da aka zo rubutawa akan sunan su kasan me aka sa illiterate yahudanci kenan bai taba zuwa makaranta ba su a wajensu makaranta ta boko ka duba illar da bature mana ina so ku lura da wannan ya ku matasa su a wajensu ilimi ilimin boko shine ilimi wanda ba haka ba ne akwai ilimin muka ko da ba na boko ba yanzu kamar mutum ne ba gidaje a nan sai ya ɗauka wanda yake da turanci shine mai ilimi a'a yanzu a china za ka je ƙasar china za ka je sayayya kai wata biyu wata uku duk inda za ka je sayan mota ko sayan kaya ko jirgin sama ba za ka musu turanci ba ba su ma iya turancin ba ka san me ilimi a wajensu yarensu wallahi duk kudin mutum duk turancinsa wallahi idan ya je wani gurin sai ya dauki dan tafinta yarensu shine ilimin da shi suke rubuce-rubucensu da shi suke kaza suke kaza ɗinsu sun kimanta yaransu sun mutunta yaransu sun daraja shi mu kuma aka kawo mana wani yaren da ba namu ba aka ɗora mana shi aka ce shi ne ilimi namu yaren ba ilimi ba ne aka kashe hausa a firamare aka kashe ta a sakandare yara suka daina karatun hausa yaro sai kaga ya iya karatun turanci zaka bashi littafi zai iya karanta yaran duk sun iya karatun turanci amma ka bashi magana jari bai iya karantawa ba bai iya karanta yarensa ba sun yaƙe mu suna can fa mu kuma muna nan yaro ya iya rubuta leta leta writing da turanci amma bai iya rubuta da hausa ba magana ba haushe dan je makaranta dan tafi dan bai iya hausa ba da haka zai zo yana magana ko shugaba ne shi sai ka ga wai shi bai iya hausa ba in yana magana sai ce wai me kuke cewa ma da hausa ba haushe ne fa mai ma kuke cewa da hausa banzan bazara kana jin burgewa kai shirme shirme yanzu idan ka je japan yaransu shine in ka je saudiya suna kula da yaransu karatun likitanci in ka je sudan in ka je misira in ka je duk kasashen nan ba sa wasa da yarukansu yanzu in ka je china za ka yi karatu ko medicine za ka karanta sai ka yi foundation ka yi karatun koyon chinanci saboda shi za zuwa ta koya maka mufa sun kashe hausar sun ce ba ita bane ko me ne muka yi musu da haka in an yi wasa nan da 'yan shekaru masu zuwa za a nemi hausa a rasa ta a ƙasar hausa amma an ɗauko maka faransanci faransa tana yaƙar ka kuma an ɗauko maka yarenta an ce dole sai ka iya kai yanzu ka ɗauki naka yaren na hausa ka kai shi amerika ko ingila yanzu kwanan da nake gani an ce shugaban ƙasar amerika ya kashe ko voice of america ko me wannan wata ma'aikaciyar sashen hausa na voice of america nake gani inda yi labarin ya inganta cewa yana cikin ma'aikatan da duk aka kakkashe su ina ruwansa da wani hausa da ake yace ba su da kudin da za su biya mu kuma muna nan mun kashe yanzu makarantu da yawa a sakandare wallahi malam hausa ba ta da wani kima kai akwai wanda ko malama hausa ma babu arabiya kamar Allah ya jiganta ta riga ta shiga kabari sai abin da Allah ya yi wannan fa malam a makarantunmu mu da muke da iko muka gina a garinmu a Kano a Bauchi a Jigawa a kaza a kaza to ina maganar daman ka ɗauki yaren Hausa ka kai kudu ko hauka kake za ka yi musu malam an ci mu da yaƙi muna zaune muna kallo da fa hatta rubutun signboard a Kano a Kau a Bauchi a Jigawa signboard ba da ajami ne rubutun ajami ne rubutun larabci ne ajami hatta karatu da ake karanta a takardu da ajami ne na ji daɗi da na ga wata sanarwa ina ta addu'a Allah sa ta inganta shugaban ƙasar Nijar janar Abdurrahman Chani Allah taimake shi ya kafa doka cewa Hausa tana daga cikin yaren da gwamnatin Nijar ta aminta da ita ta yarda da ita ya ka gani ya ce faransanci ya tafi Hausa ya zo ko ba komai ya nuna shi mai kishin ƙasarsa ne Musa ya ce mana ku yi kishin ƙasa kuna cewa mai kishin ƙasa kun kashe mana yarenmu kun kashe mana yarenmu yanzu wallahi yaro mai karatun hausa a jami'a haka ake ganinsa haka haka Allah ku lura ko zuwa ya mutum takarda mai ka karanta hausa cika kita fitar da kamar buri da kanmu mun yaƙi kanmu amma in turanci ya yi fa a masha ingilish a alhamdulillah kai very good english very interesting wallahi yaren wasu ne fa ina laifi a hada biyu ai wannan ai wancan ina faɗa ne saboda matasa masu tasowa ku zama masu kishi yakin da ake mana din yana da yawa sai mun farka daga baccin da muke yi fa sai mun farka da haka za mu zo mu waye gari dukkan tarihi mun manta da shi duk wani abu namu na iyaye da kakanni da muka saba mun manta da shi sun ɗebo mana al'adunsu ɗabi'unsu sun ɗora mana sun hana mu saka suturunmu barin da nuna muku idan da za ku duba hotunan su sardauna ta fawa ɓalewa a ingila a amerika a waye a shekarun da suke mulkinsu duk in ka gansu da dogayen riguna za ka gansu da babban riga da rawani ko ba haka bane yanzu akwai wani sanatan da ya sai sa rawani zai je amerika ko wani dan majalisa ko wani gwamna suna tsoro wala ifu wani ma zai iya ce ya za ka yi mana haka amma an yi shugaban najeriya prime minister na najeriya kuma cikin turawan suke shiga kaga turawan da kot kot dinsu da kaza kaza dinsu kaga sardauna ya tashi ta fawa balewa ya tashi kaga duk turawa sun zo ana fareti ana buga bogula din ana sara masa da sojoji da waye wallahi malam da doku da babban riga da rawani da alkyabba yana kula da al'adarsa da yarensa mu ko yau masu mulkin namu tsoro suke yi su saka kayan al'adarsu na jama'a su Allah ya saka wa tsohon shugaban kasa da alkhairi janar Muhammadu Buhari shi kam yayi wannan kokarin duk inda zai je ka ganshi da dogo da babbar rigarsa da dogon rigarsa yayi wannan kokarin ka burge mu da cijon mun ji daɗi kwarai da gaske kwarai da gaske a to ya kamata a yaba ko ba ka bane ko ba komai ya kankaro mai wani taro ake can na hango wani mai babbar riga na ce dogo dan daura sai kai da kayansa za a ganshi kaga yayi kokari za a yi mitin din a komai da komai ɗinsa amma wani fa a ina wani fa kansila aka bashi daga nan wani daga airport ya jefar da dogon rigar tasa ya saka kwata ya fita ku zama masu kishin ƙasar taku da gaske a sutura kishin ƙasa a addini kishin ƙasa a yare kishin ƙasa wannan shine kishin ƙasa na gaskiya da gaskiya ba wai a zo a kori al'adunku da ɗabi'unku a kafa muku wasu al'adu a zo a yaƙe ku ba kuma abin da ya fi komai ma ciwo hatta mu wannan abin da muka taso ma mu a nan bangaren mu nan arewa ma du a tashe mu a kai mu watsa da shi kawai a sa muna kwafan wasu yanzu ku lura da wani abu ko fim yan kudu za su yan kudu za su yi fim duk fim din da za su yi da wahala kaga in sun saka mai doguwar riga ko rawani to za su ci mutuncin sa ne kula in hoton yaro za a nuno mai kaya irin nasu ne daga jeren wando in hoton wani guri ne sai ga an nuna hoton wani guri da church da cross ba za su nuna hoton masallaci ba ba za su nuna hoton islamiyya ba za su nuna ko masu kaya za a ɗauko sai a ɗauko masu sutura irin nasu ba za su ɗauko hoton mace mai hijabi da atamfa da waye ba za su yi ba amma mufa mufa kyamar suturar tamu ma muke yi duba sutura irin ta malam bahaushe ka saka dogon wando ka ɗauko doguwar riga har ƙasa ka saka ka ɗauko babbar riga ka daɗa sawa sutura kan sutura ka saka hula ka ɗauko rawani ka yafa cika amma ana ganin kashi yadi ne ɓata lokaci ne bari a canja ina magana ne akan yan kishin ƙasa kun makarafa akwai abin da kuka zubar ya kamata ku farka yau karatun namu haka yake tafiya da hatsin bara Allah ya ba mu nasara da dacewa yawwa akwai damuwa ne ya kamata mu farka daga baccin da muke yi musamman matasa ku nake nufi duk wanda zai tafi america za ka je ingila za ka je ba a ce kar ka saka kayansu ba za ka sa zabga babban rigar ka ka watsa ta mai aiki ka shiga ka zagaya turawa suna kallon ku ce oh yeah come come on come come and take picture eh ka ce kamu ne wata rana a madina wani abokinmu a madina zan rufe muku da shi mun shigo aji haka na saka babbar riga da yake duk kowa dogon riga yake sa da yan jalabiya na sako babbar rigata da abin da hulata na shigo ajin ranar kawai nima ina ji cewa nima dan afirka ne eh ake ta kallo na abokanan mu ɗan amerika ɗan ingila ɗan ya shahada wani ɗan balarabe ɗan madina ya zo abdalla ya shahada na ce lipsuna na ce suturanmu ne na ce min fayin daga ina na ce najeriya mana shi ya kalla ya daga abokina ne haka ya duba ya ce ba akwai wata a ciki ba ya ce iya akwai wata ya ce to wannan babbar rigar da ka sa Allah ya ce wala tubaddir tabzira ya ce ai an mazaranci ne wannan ya za ka yi wata riga ka daɗa yin wata babbar riga ka daɗa ɗorawa a kai ya ce wannan kashe kuɗi ne da almubazzaranci ɓata yadi ya ce to wannan ta cikin da ka sa ka lulube ta to me amfaninta ya ce mu kaga jallabiyar mu ita ɗaya ce kaza na ce a ba almubazzaranci ba ne gayu ne wannan kuma shari'a ba ta hana na more na ba Allah ya taimake ni Allah ya taimake ni sai na ce a yanzu limamin da zamu je sallar juma'a gobe ko jibi a haramin makka ko madina ai dan garin ku ne ko ce eh na ga yana sa wata alkyabba da abaya bayan farar rigar ba yana dora wata ba na ce ita wannan da ya dora ba akan wata ya dora ba sai ya ce ya ce la haza kuwa tsayi ba haza libas da tamam haza tamam na ce wa haza babbar riga tamam kaman wallahi malam yayyaye na ce wallahi na ce wannan ita ma ba ta da bambanci da wannan alkyabban da limamin haramin makka da na madina yake sawa mai bambanci Allah ne ya ce saka ko annabi ne ya ce sa al'adar su ne ko ba ka bane ba to ku rike wannan sai wani sati za mu haɗu insha Allah ta'ala abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuma harshe Allah mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa